السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo yau ɗaya ga watan Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ɗaya da arba'in kuma yau shida ga watan biyar miladiyya dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci namu mai tarin albarka wato masallacin marigayi alhaji haruna danja allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa allah madaukakin sarki ya ji kansa allah madaukakin sarki ya ci gaba da kai ladan alkhairin da ya aikata a lokacin rayuwarsa kabarinsa haka nan Allah ya ji kan dukkan musulmai waɗanda suka rasu daga cikin malamanmu da shugabanninmu da iyayenmu Allah maɗaukacin sarki ya lullube su da rahma Allah maɗaukacin sarki ya yi musu gafara a baya-bayan nan mun rasa ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu a wannan gari wato malam Hassan Idris wanda ba a dade da yi masa sallah ba yanzu a wannan masallaci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya masa gafa alkhairin da yayi a rayuwarsa Allah madaukakin sarki ya sa ya ci gaba da bin sa baya rasuwarsa abubuwan da ya karanta da abubuwan da ya rubuta Allah madaukakin sarki ya sa a ci gaba da cin gajiyar su ko da bayan rayuwarsa kamar yadda aka sani watan Ramadan wata ne ba kamar sauran watanni ba Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe shi ya fifita shi akan sauran watanni na shekara ya ba shi wasu darajoji da wasu falalai masu ɗimbin yawa shi kadai ne watan da Allah madaukakin sarki ya kama sunansa ya ambace shi a cikin alƙur'ani babu watan sunan watan al-muharram qarara ba shi a cikin alƙur'ani babu sunan watan safa a cikin alkur'ani babu rabi'ul awwal babu rabi'ul akhir babu jumadal ula babu jumadal akhirah babu rajab babu sha'ban babu shawwal babu dhulqa'dah babu dhulhijja a cikin alkur'ani da sunayen su sai watan ramadan Allah madaukakin sarki ya kama sunansa ya ambata yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an watan ramadan watan da Allah madaukakin sarki ya saukar da alkur'ani a cikinsa sannan Allah madaukakin sarki ya fifita shi ya saukar da alkur'aninsa a cikinsa saukarwa ta farko kamar yadda ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu ma ya fassara yayi bayani al-imam al-hakim al-naysaburi ya fitar da asarinsa a cikin al-mustadrak ala sahihaini cewa alkur'ani sauka biyu yake da ita akwai sauka ta farko daga allahul mahfuz da Allah madaukakin sarki ya masa zuwa sama ta daya a wani gida mai daraja a sama ta dayar da ake ce mata baitul izza wannan saukarwa ita ce saukarwa da Allah madaukakin sarki yake nufi a wannan ayar shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran wata ramadan wanda Allah ya saukar da alqur'ani a cikin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan watan ramadan ya zo mala'ika jibrilu alaihi salam yakan zo su bi ta alqur'ani so daya su yi sauka daya a shekarar da Allah ta'ala ya dauke ran annabi sallallahu alaihi wasallam sai mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo so biyu domin nuna ajalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusa magabata sun kasance tun da alkur'ani an saukar da shi a watan ramadan sun kasance suna ba alkur'ani matuƙar muhimmanci a cikin wannan wata mai alfarma akwai waɗanda daga cikin su idan wata ya zo na ramadan sai su kulle kowace koyarwa su su daina karantar da hadisi su daina karantar da fiqh sai dai su koma su ga tilawa alqur'ani domin watan na alqur'ani sau da kan koyi da waɗannan magabata Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda gare su mu roƙi Allah madaukakin sarki ya sa alqur'ani ya cece mu sannan abin da ake karanta mana na alqur'ani ya zama ya bada amfani a duniya da lahira mu ci gajiyarsa mu yi aiki da shi domin mu kubuta a duniya kuma mu kubuta a lahira da izinin Allah sannan bayan haka akwai kyawu a tunatar da mu game da ladubban majalisin alkur'ani majalisin alkur'ani wani majalisi ne da ke buƙatar a yi masa ladabi gabaki ɗaya majalisin alkur'ani ko majalisin ilimi gabaki ɗaya ana buƙatar a masa ladabi wajibi ne girmama ladabi girmama majalisin alkur'ani sannan sauran ilmoma ma wajibi ne a girmama majalisansu ba alkur'ani haƙƙinsa mu girmama shi a matsayinsa na maganar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa wa fadlu kalamillahi ala sa'il kalami ka fadlillahi ala sa'il khalqi falalan maganar Allah subhanahu wa ta'ala akan sauran maganganu to kaman falalar Allah ne akan halittinsa yadda Allah ta'ala yake da falala akan halittinsa to haka kuma maganar Allah take da falala akan maganar wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda kamar girmama maganar Allah alqur'ani yana da haƙoƙi akan malamai suna cewa daga cikin haƙoƙin alƙur'ani a kan bayi akwai koyon karatunsa da kuma karanta shi a koyi yadda ake karantawa sannan bayan an koya kuma sannan a rika karanta shi sannan alƙur'ani na da haƙƙi na musamman ma'anoninsa a lokacin da muke karanta alƙur'ani ko rika sanin menene alƙur'ani yake faɗa mana ɗaya daga cikin malamai yana cewa misalin alƙur'ani kamar misalin wasu mutane ne da wani babban mutum ya rubuto musu da wasiƙa sai kuma ya zama ba su san me a cikin wasiƙan nan ba ko kuma suka buɗe wasiƙar da suka buɗe wasiƙar sai suka ga ai yaran da ba su san shi ba aka rubuta wasiƙar da shi na tabbatar da za su kalli girman wanda ya rubuto wasiƙar su yi tunanin mai wasiƙar ta ƙunsa su ruga domin a yi musu bayanin wannan wasiƙa to wasiƙar da babban mutum ya ya rubuta kenan to ina ga wasiƙar da ubangijin mutane shi ya rubuta ta ya kuma aiko ma bayansa halittinsa ya ce yana son su fahimci abin da ke cikin wannan wasiƙar kuma su yi aiki da abin da wasiƙar take hukuntawa sannan alƙur'ani yana da haƙƙi akan bayan Allah madaukakin sarki na su yi aiki da shi aiki da abin da alƙur'ani ya kunsa a ɗaiɗaikunsu da jama'arsu a talakawansu da hukumarsu su aiwatar da alƙur'ani a aikace alƙur'ani ya zama shi ne yake juya rayuwarsu shi ne ya zama musu jagora shi ya zama musu madubi shi ya zama musu fitila duk wani abu da zaki ko da numfashi ne su bincika su ga alƙur'ani ya ce ya ake yin wannan numfashin sannan sai su su wannan numfashin da haka al'umma take samun daraja da haka al'umma take kubuta rayuwarta ta inganta ta kubuta daga wahalhalun duniya da talauci da tashin hankali da rashin tsaro ta zama cikin natsuwa da kwanciyar hankali da wadatar zuci da kuma wadatar aljihu kuma su samu rayuwa mai sauki alƙur'anin nan shine abin da sahabban annabi sama suka rike shi hannu biyu suka ci nasara ba su da yawa amma Allah ya ba su nasara Allah ya ɗaukaka su a cikin 'yan shekaru suka zama sun ci rinjaye sun samu rinjaye akan manya-manyan sarautu masarautu da ake da su a zamaninsu in ana faɗa maka da cewa wata al'ummar da ake ce mata al'ummar larabawa za ta iya cin nasara akan al'ummar da ake ce mata al'ummar farisawa ko al'ummar rumawa to a mafarki za ka ce ba haka ba ne idan ka san waɗannan manya-manyan masarautun guda ne kuma ka san irin rayuwar da larabawa suke yi kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam amma da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani ya kasance sahabbansa sun yi riko da alƙur'anin nan sai ya zama sun ci nasara akan waɗannan masarautun guda biyu sun kasance a ƙarƙashinsu sun rusuna musu sun dawo suna biyayya a gare su saboda haka al'umma ba za ta fita daga halin da take ciki ba na tashin hankali da damuwa har sai ta yi riko da littafin Allah sau da kafa a ranar da al'umma ta riƙe littafin Allah take koyi da shi take aiki da abin da ya bada umarni take hannuwa game da abin da alkur'ani ya hana to a daidai lokacin al'umma za ta samu saukin rayuwa dukkan dabarbaru yau da ake yi a duniya da wayau da ake bi domin a samar da rayuwa mai kyau ga al'umma waɗannan waɗannan nau'ukan dabarbarin da wannan wayan duka ga baki ɗayansu kokokunsu sun kulle hanyoyinsu sun toshe kowa yau ya tabbatar da cewa babu wata mafita da al'umma za ta samu idan ba su koma littafin Allah so daga akwai wajibci a kanmu da mu tsaya mu koma littafin Allah ba kawai sai a watan Ramadan ba amma dai watan Ramadan din ya zama mana jagowa ya zama mana wani sabon yanayi da za mu amfani da shi domin mu tsaftata daga zunubanmu da kuma saba ma Allah da muke yi da kin bin umarninsa mu dawo kuma mu ruku da littafinsa sai Allah madaukakin sarki ya canza mana daga halin da muke ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci Allah madaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda aka sani muna yin tafsiri ne na awa ɗaya ko kuma ƙasa da awa ɗaya to insha Allah za mu ci gaba da mu wannan tsari za mu yi ƙoƙari mu yi tafsiri na minti hamsin ko minti hamsin da biyar sannan sauran mintuna kuma in akwai wasu sakonni sai a gabatar kuma babu sai mu yi addu'a mu tashi domin mu tafi gidajenmu muna buƙatar ya zama mun zo da wuri domin mu fara da wuri kuma mu tashi da wuri a yanzu ana gama sallar la'asar kusan hudu ba ta yi ba kuma kila ina jin haka lokacin zai ta tafiya har kila a gama watan in ma an samu ɗuriya kila dai za mu yi kokari zuwa hudu da rai hudu da kwata mu zama mun fara tafsiri yau ma abin da ya sa ba fara ba da wuri kamar yadda ya kamata saboda janaza da aka gabatar a yanzu a nan masallacin shi ya sa aka samu wannan tsaiko sau da ka insha Allah za mu tsara lokaci kuma za mu rika zuwa da wuri sai dai idan wata lalura ce ta gitto domin a yi a sallamu jama'a kowa ya tafi gida ba a san tsawaitawa a karatu al-imam ibn shahab az-zuhri kamar yadda al-imam az-zahabi ya fitar masa a cikin littafin sa siyar wa alamin nubala yake cewa ba qala majlisun illa kana lish-shaytan fihi nasib babu wani majalisi da zai tsawaita aitai aitai aitai ba ce sai shi dan ya samu rabansa a ciki to da kan insha Allah za mu tsara wannan lokacin ba za mu gittawa ba gotawa ba za mu tashi akan inda muke sannan idan ba a manta ba tafsirinmu na bara ya gudana ne a cikin wasu ayoyi na suratul baqara sura ta biyu a cikin alqur'ani sura da ta fi kowace sura tsawo a cikin alqur'ani sura da ta zama ta kunshi hukunce-hukunce mabambanta daga cikin hukunce-hukuncen da alqur'ani Allah madaukakin sarki ya kunsa su a cikinsa idan ba mu manta ba muna cikin tattaunawar da Allah subhanahu wata'ala yake yi da mu a gaba da halayen Yahudawa da yadda Yahudawa suka mu'amalanci manzannin Allah tun kafin manzon mu Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma shi kanshi Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya tarar da waɗannan Yahudawa ko jikokinsu a garin Madina wanda gida uku ne Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka ambata mana lokacin da ya sauka madina ya kulla alaka ta zaman lafiya da su a matsayin cewa ƙasa ta al'umma ce ga baki ɗaya za a zauna a cikinta a matsayin akwai musulmai wanda shugabansu shine zai shugabanci ƙasa ga baki ɗaya wato shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai yahudawa waɗanda su kuma gida uku akwai banu qainuqa akwai banu nadir sannan akwai banu quraifa waɗannan jinsi ko nau'i na yahudawa su uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takaddar yarjejeniya a tsakanin shi da su amma suka ci amana suka saba ɗaya bayan ɗaya Allah kuma ya bamu labarin irin saba wanda suka yi da cin amanar da suka yi domin mu dau izina akan cewa duk lokacin da yahudawa suka ce ai wani alƙawari to tabbas wanda alƙawarin alƙawari ne na kawalwalmiya irin ruwan nan ne da mutum yake hanguwa idan rana ta haske titi sai zata ruwa ne shimfiɗan mai yawa a titi sai ya zo dabda wajen sai ya tarar da shi babu ruwa a wajen to haka alƙawarin yahudawa zai ci shi ne dai har yanzu ba a gushe ana ba mu labari na yahuda wannan da irin waɗannan miyagun ɗabi'u nasu ba da miyagun ta'adoji da kuma yadda suka kasance suna mu'amalantar manzannin Allah maɗaukacin sarki da izinin Allah za mu tashi aya ta casa'in da bakwai insha Allah malam zai karanta Allah madaukakin sarki yana cewa kul man kana aduwwan li jibril a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى وهدى وبشرى للمؤمنين
بسم الله الرحمن الرحيم هلا من وقتين سبتية قل من كان عدوا لجبريل ka ce musu ya ma'aikin Allah man kana aduwwan li jibrila duk wanda ya kasance abokin gaban mala'ika jibrilu ne shi fa innahu nazzalahu ala qalbiki to lallai Allah madaukakin sarki shine ya saukar da mala'ika jibrilu alaihi salam a cikin zuciyarka fassara farko ce fassara ta biyu fa innahu nazzalahu ala qalbiki to Allah madaukakin sarki shine ya sanya malaika Jibril ya saukar da Alqur'ani a cikin zuciyarka bi iznillah da izinin Allah musaddiqan lima bayna yadayhi Alqur'anin nan dauki fassara ta biyu ya kasance mai gaskata littattafan da suke kafin sa wa hudan kuma Allah madaukakin sarki ya sanya Alqur'ani ya zama shiriya wa bushra sannan Allah madaukakin sarki ya sanya alqur'ani ya zama bishara lil mu'mini ga waɗanda suke masu imani a ayoyin baya Allah ya faɗa mana irin mummunar tabi'a da Yahudawa suke da ita ta san rayuwa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ya ce wala tajidannahu ahrasan nasi ala haya wa minan ladina ashraku يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر يهوداوة ذات ساميس تند سنسن بس أيكة أبن أزكي أدونيا با to kullum tsoron haɗuwa da Allah maɗaukakin sarki suke yi kuma sun tabbatar da sai sun haɗu da Allah shi yasa suka kasance ba ta son mutuwa idan kana son ku bata da bai hude duk daɗin da kuke ciki da shi duk jakar da kuke barewa tare da shi to ka masa bayanin mutuwa to a ranar za ku bata da shi sannan Allah ya ci gaba da mana bayani akan yadda suka kasance masu ƙaryata littafan Allah kuma suka ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallam a baya baya sannan suka ƙaryata littafinsa to daga nan sai Allah madaukakin sarki kuma sai ya faɗa mana wata mummunar dabi'a ta su wannan mummunan dabi'a ta Yahudawa ita ce kin mala'ika Jibrilu alaihi salam alhali mala'ika Jibrilu alaihi salam ɗaya ne daga cikin manzannin Allah mun ce manzannin Allah domin shine ar-rasulul malaki ila ar-rasulil bashari Allah madaukakin sarki yana da nau'in manzanni guda biyu Allah ya tsafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allah madaukakin sarki yana zaɓar manzanni daga cikin mutane sannan Allah yana zaɓar manzanni daga cikin mala'iku to daga cikin zaɓaɓɓun manzanninsa a cikin mala'iku akwai mala'ika jibrilu alaihi salam manzo ne na Allah madaukakin sarki Allah ya zaɓe shi ya wakkala shi dukkan wani saƙo da yake tsakaninsa da bayinsa musamman manzanninsa na mutane to mala'ika jibrilu alaihi salam shine yake kawo wannan saƙon ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahiyan أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ملائكة جبريل Allah madaukakin sarki baya magana da wani bawansa gaba da gaba ba ta da libashirin an yukallimahu Allah illa wahya sai dai Allah ya masa wahayi amma Allah ba zai yi magana da mutum gaba da gaba ba a ce gashi yana ganin Allah illa wahyan sai dai Allah madaukakin sarki ya mutum wahayi aw min wara'i hijab ko kuma ya kasance a tsakanin wanda Allah zai ma wahayin to ya zama akwai shamaki tsakaninsa da Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya magana da Annabi Musa alaihi salam akan dutsen Sina amma Annabi Musa alaihi salam bai ganin Allah har ma da ya ji daɗin magana da Allah ya ce rabbi arini anzur ilayk Allah ya ce masa lan tarani ya Allah tunda na ji daɗin magana da kai to ya Allah madaukakin sarki ka bayyana a gare ni in ganka Allah ya ce lan tarani ba za ka ganni ba yanzu a duniya ba za ka ganni ba baya cikin imkaniya ta dan adam ya ga Allah subhanahu wata'ala a cikin duniya aw yusila rasulan fa yuhiya bi idnihi ma yasha ko kuma Allah madaukakin sarki ya aiko da wani manzansa fayuhiya bi iznihi ma yasha sai wannan mala'ikan a matsayin manzon Allah yema manzon Allah na cikin mutane wahayi da izinin Allah ya isar da sakon Allah gare shi cikin abin da Allah ya ga dama cikin abin da Allah ya ikon a sanar da wannan bawa nasa to mala'ika jibril shi ke haka yahudawa sai suka kasance ba sa ƙaunar mala'ika jibril alaihi salam suna gaba da shi suna kiyayya da shi alhali waliyin Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da yake ruwaitowa daga ubangijinsa Allah madaukakin sarki yana cewa man ada li waliyan faqad barastuhu bil muharaba a wata riwaya na masa izina da yazo mi yaki duk mutumin da yace yana gaba da wani waliyi na masoyi na wanda na zabe shi a matsayin masoyi to hakika na masa izina ya zo ne yaƙi Allah ta'ala ya ce a zo a yaƙi da shi idan kana gaba da waliyin Allah to Allah madaukakin sarki ya ce to ka zo ya baka izini ka zo ku faɗa da shi ba da waliyin kake faɗa ba kana faɗa ne da shi Allah madaukakin sarkin kansa to Yahuda suna gaba da waliyin Allah to shine wannan ayar Allah madaukakin sarki zai ba mu labarin irin gaba da kiyayya da Yahudawa suke ma mala'ika Jibrilu alaihi salam haka ayar da take biye mata kamar yadda muka sani ayoyin alqur'ani saukar su kala biyu ce akwai abin da ake ce mishi an-nuzulu sababi akwai abin da ake ce mishi an-nuzulu liqidai an-nuzulu sababi a saukar da wata aya sakamakon wani abu da ya faru abu kaza ya faru sai a saukar da aya domin a yi bayanin wannan da abu da ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam malaman mu na usul tafsir suna ce ma wannan al-nuzul sababi ko wani ya tambaya a bada amsa ko wani ya aikata wani abu sakamakon abin da ya aikata nan sai a saukar da hukunci da zai yi bayanin wannan abu da ya aikata abu da hukuncinsa sannan akwai annuzul litidai annuzul litidai shi kuma haka dan katida Allah madaukakin sarki ya saukar da wata aya wadda aka tambaya aka ce me sababin saukarta to ba wani malami da zai iya ambata ya ce ai ga sababin saukarta to wannan ayar tana ɗaya daga cikin nau'in farko wato annuzul sabab babban malamin tafsiri shaykhul mufassiri al-imam ibn jarir al-tabari abu ja'far rahmatullahi alaihi ya faɗa a cikin tafsirin sa yake cewa ajma'a ahlul ilm bil ta'wil jami'an ala anna hadhihi al-ayah nazalat jawaban lil yahud min bani isra'il yace malamai masana tafsiri gabaki daya sun yi ijma'i akan cewa wannan ayar ta sauka ne sakamakon ba da amsa ga yahudawa yahudawan banu isra'il iz za'amu anna jibril aduwwun lahu a lokacin da suka riya cewa ai mala'ika jibrilu abokin gabansu lokacin da yahudawa suka ce ai mala'ika jibrilu alaihi salam abokin gabansu ne to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya wa anna mika'ila waliyul lahu kuma suka ce ai mala'ika mika'il shi kuma masoyinsu malamai sun yi jima'i akan wannan cewa yahudawa ne ake mayar musu da martani akan maganarsu da suka ce ai mala'ika jibrilu alaihi salam abokin gabansu amma mala'ika mika'ilu shi kuma masoyinsu to sai Allah ya mayar musu da martani sai aka saukar da wannan aya da kuma ayar take biye mata amma sai malam ibnu jarir sai ya ce ثم اختلفوا في السبب الذي من عدله قالوا ذلك amma malamai sun yi sabani akan me sababin da yasa yahudawa kuma suka ce mala'ika jibrilu abokin gaban su amma dai tabbas wannan ayar mai da martani ne gare su a lokacin da suke cewa ai mala'ika jibrilu abokin gaban su ne su mala'ika mika'ila suke so shine masoyin su kaga yuriduna an yufarriqu bayna Allah wa rusulihi suna son su bambanta tsakanin su raba tsakanin Allah da manzannin Allah malaika jibrilu manzan Allah Allah ya aiko shi daga cikin manzanni na mala'iku sannan malaika mika'ilu manzan Allah shi ma Allah ya aiko shi daga cikin manzanninsa na mala'iku kowanne da aikin da Allah madaukakin sarki ya jibinta masa ya yi al-imam da jarir al-tabari ya kawo asar ko kuma hadisai da yawa da yake ganin su ne bayanin da malamai suka yi akan me yasa yahudawa suke kin yahu suke kin malaika jibril daga cikin hadisai akwai hadisin al-imam al-bukhari rahmatullahi alaihi wanda sayyidina anas radiyallahu anhu ya rawaito shi yake cewa Abdullahi ibn Salam radiyallahu anhu Abdullahi ibn Salam babban malami ne daga cikin malaman Yahudawa kuma masani ne a cikin su yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya musu baiwa suka musulunta a cikin Yahudawa to shi Abdullahi ibn Salam ya kasance yana aiki a wata gona sai ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a garin Madina kuma dama tsaf ya karanta siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin attawa siffofin manzala sama gabaki ɗayansu a bayyana su a cikin attawa abdullahi bin salam radiyallahu anhu masanin attaura ne ya san attaura kana iya ce masa alaramma gangaren a game da attaura to sai ji manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana a garin Madina saboda haka sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inni sa'iluka an talatin la ya'lamuhunna illa nabi yace zan maka wasu tambayoyi guda uku na tabbatar da ba wanda zai iya bada waɗannan amsoshin sai annabi in ka ji wani ya bada ya iya bada waɗannan amsoshin tambayoyin guda uku to tabbas annabin Allah ne shi to ni zan maka waɗannan tambayoyin tambayar farko فما أول أشراط الساعة وتعلامة شيء تفقه لكشن علامة من تاشن القيامة نن علامة من تاشن القيامة أنا نفهم من ينبع قنانا domin ƙanana ga shi nan barje sun afku suna nan kuma suna afkuwa alamomin tashin alkiyama ƙanana suna da yawa malaman da suke rubuce-rubuce akan amaratu sa'a ko ashiratu sa'a ko alamatu sa'a sun yi rubuce-rubuce akwai wanda sun kai sun kai ɗari hudu wasu sun kai sun kai ɗari uku wasu fiye da haka gwaggwadon irin hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata irin hadisan da zaka ji manzon sama ya ce la taqumu sa'atu hatta kaza kiyama ba za ta tashi ba sai abu kaza ya faru to manya manyan malamai da suka yi waɗannan alamomin akwai waɗanda sun tara sun kai ɗari uku da wani abu wasu nasu ya kai ɗari hudu wani nasu ya kai fiye da ɗari hudun ba to tambayar farko da abdullahi ibn salam radiyallahu anhu ya ma annabi sallallahu alaihi wasallama fa ma awwalu ashrat as-sa'ati wata alama ce alama farko daga cikin alamomin tashin alkiyama tambayar ta farko ce tambaya ta biyu wa ma awwalu ta'ani ahli al-jannati sannan wani abu ne na farko mutanen aljanna za su fara ci idan aka shiga aljanna to me abincin farko da yan aljanna za su fara ci tambaya ta biyu ce Abdullahi ibn Salam masani yace ya tabbatar da ba wanda zai iya bada wannan amsar sai Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ta uku wa ma yanzi'u al-walada ila abihi aw ila ummi tambaya ta uku ita ce me yasa an haifi yaro sai a ga wani zubin ya kama da babansa wani zubin kuma sai a ga ya kama da mamarsa waɗannan su ne tambayoyi guda uku da Abdullahi bin Salam radiyallahu anhu ya zo ya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam su ya kuma ce ma manzalin sama ya tabbatar da ba wanda zai iya ba da amsoshin waɗannan tambayoyin guda uku sai idan annabin Allah ne shi to bari mu ci shikenan sai manzalin sama ya ce akhbarani bihinna jibril wa alifa sai ce dazu dazun nan gab da ka zo malaika jibril ya zo ya bani amsoshi ɗazi-ɗazin nan kafin ka zo mala'ika jibril ya zo ya bani amsa tambayoyin nan guda uku da zaka mu to da ya ji haka sai ya ce za ka aduwul yahudi min mala'ika ai mala'ika jibrilin nan da kace ya faɗa maka amsoshin tambayoyin nan guda uku da na maka shine abokin gaban yahudawa daga cikin mala'iku shikenan فقرأ هذه الآية قوي في مزال سما يكرن تولى آية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين to sai wasu malamai suka ce wannan abin da ya gudana na tambayoyin da Abdullahi bin Salam radiyallahu anhu ya zai ma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to shi ne dalilin saukar wannan aya amma game da amsoshin waɗannan tambayoyin sai manzo sun ce amma awwalu ashraq as-sa'ati fanarun tahshuru an-nas min al-mashriq ila al-maghrib yace alama farko daga cikin alamomin tashin alkiyama manya manya shine wata wuta da Allah ta'ala zai hura ta za ta ruwa a gabashin duniya ta kora mutane zuwa yammacin duniya ita ce alama ta farko ta tashin alkiyama daga cikin manya-manyan alamomin da za su auku wata wuta da ba a san wanda ya kunna ta ba da za ta taso daga gabashin duniya wannan wutar za ta kora jama'a ta kai su yammacin duniya amsa farko ce ma a wani shafi sa'a narun tashurun nasa min al-mashriqi ila al-maghrib tambaya ta biyu amsar ta sai ya ce wa amma awwal ta'amin ya'kuluhu ahlul jannati fa ziyadatu kadhi huti manzon Allah ta sanya ce amma farkon abin da yan aljanna za su fara ci idan sun shiga aljanna to wata hanta ce daga cikin hantar wani katotan kifi daga cikin kifayen da Allah madaukakin sarki ya halitta malamai suna cewa wasu daga cikin suna can an ce alhut to shi ne babban kifi suka ce alhut ba ismul jinsi ba ne na kifi suka ce wani nau'in ne na kifi na musamman shi yasa Allah bada kusin sarki da ya tashi ba da labarin sai ce a game da annabi Yunus sai ce faltaqamahu alhut wa huwa mulim sai wani shirgegen kifi ya zo ya haɗe shi kaga alhut wasu kuma malamai suka ce a'a ismul jinsi ne duk wani kifi za a iya ce masa ki za a iya ce masa alhut domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa inna talibal ilmi la yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hitan fil bahr me neman ilimi to duk wata halitta Allah tana neman masa gafara Allah hadda kifaye a cikin teku to sai suka ce hatta al-hitan fil bahr al-hitan nan kaga kifaye amma idan kana so ka samu kifi wanda yake ji- abin nan shirge ke kato shi kaje ake shine annu annu can Allah mun ce wadan nuni iz zahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi to kaga annun ce to kifi dai to hantar wani kifi ita ce abinda Allah madaukakin sarki zai fara ciyar da yan aljanna sai tambaya ta uku da Abdullah bin Salam radiyallahu anhu ya ma'annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce wa idza tabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati naza'a walada idan ya kasance lokacin saduwar aure ruwan namiji ya gabaci ruwan mace to sai ya zama wannan ruwan da namiji ya ja yaro sai ya zama yaro ya kama da babansa wa idza sabaqa ma'ul mar'ati naza'at idan kuma ruwan mace ne ya riga zuwa mahaifa to shikenan sai ya zama yaro ya kama da mahaifiyarsa amsoshin da manzo Allah sama ya ba Abdullah bin Salam kenan bayan Abdullah bin Salam ya faɗa mu manzo sama cewa zaka aduwul aduwul yahudi min al malaika malaika jibril da kace ya baka labari to shine abokin gaban yahudawa daga cikin malaika to shi ke daga nan Abdullah bin Salam da aka bashi amsa yana da gamdakata sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah na shaida babu abubuwa da gaskiya sai Allah shi kadai kuma na shaida lalle kai manzon Allah Abdullahi bin Salam shi da musulunci amma sai yace ya Rasulullahi innal yahuda qaumun buhtu yace ya ma isin Allah yahuda da kake ganin su mutane ne makaryata masu kiran ƙarya abinda bai faru ba za su ce ya faru sannan ba su da kunya ba su da mutunci shi kenan sai ce wa innahum in ya'lamu bi islami qabla an tas'alahum bahatuni yace idan suka san na musulunta to za su yi min ƙarya za su min sharri za su min sharri ana nan sai guda suka zo wajen manzo Allah sama sai suka ce ayyu rajulin abdullahi fikum abdullahi bin salam wani irin mutum ne a cikin ku qalu khayruna wa ibnu khayrina wa sayyiduna wa ibn sayyidina sai suka ce a a a a Abdullah ibn Salam ai ya fi kowa a cikin sannan baban shi ya fi kowa a cikin sannan shugaban mu ne jagoran mu ne sannan mahaifinsa ma baban shi ai jagoran mu ne sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a ra'aytum in aslama Abdullah ibn Salam to me za ku ce idan na ce muku Abdullah ibn Salam ya musulunta فقالوا أعاده الله من ذلك فكي ألا تغيش دي مسلمتا من ذلك سوى سكي فتا محقا فكي ألا تغيش يا مسلمتا بذي سبع إيماني لقيبا فخرج عبد الله في عبد الله دي قوي أبايا سيبتو سيتي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله yace na shaida babu an mota da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kawai sai suka ce sharru na wa bin sharri na ai manta ne ai ya fi kowa iskanci a cikin malan iska ne da ba sannan baban shi malan iska ne a cikin wanta fasuhu suka zazzage shi suka ci mutuncinsa suka tauyar da shi ce fa hada alladhi kuntu akhafu ya rasulullahi ce to kage ya ba ta Allah abinda na faɗa maka da ba abinda na tsorata kenan kage ya ba to sai wasu malamai suka ce wannan tattaunawar da ta faru tsakanin Abdullahi ibn Salami da Annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce sanadiyar saukar wannan aya. Abdullahi ibn Salami ya faɗa wa manzon da sama cewa ai mala'ika Jibril alaihi salam shine abokin gaban su daga cikin mala'ikun Allah. To amma al-Imam Ibn Hajar rahmatullahi alaihi a cikin Fathul Bari da ya zo sharhin wannan hadisin sai ya ce ظاهر السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرأ الآية ردا لقول اليهود أبن دي بيّن يد كراتن حديث يقول تبس ما زال سما شيء كرن توت الآية أي أنت أنت من سما سما يكرن تاتا كو أكتي سي يكرن تاتا تو ما زال سما يكرن تاتا تو تبين ده ابن حجر يكي أنا إتش شن a yanzu ne Allah ya saukar ma manzo Allah sama lokacin da Abdullahi bin Salam ya zo yayin wannan tattaunawa da shi ko ko dama ayar tana nan sai ya zama an samu abin da Larabawa suke ce muwafaqa shundun tabaqa wai faduwa ya zo faduwa ta zo daidai da zama to shi Ibn Hajar sai ya ce a'a sai ya ce wala yastalzimu dhalika nuzulaha hina idin wannan baya nuna cewa a lokacin ayar ta sauka wa hadha huwa al-mu'tamad kuma cewa ba yanzu ayar ta sauka ba wannan ita ce madogara ita ce magana da za a dogara da ita faqad rawa ahmad wa tirmidhi wa an-nasa'i fi sabab nuzul al-ayati qissatan ghayra qissati abdullah ibn salam domin jigajigan malamai ba al-imam al-bukhari ba irin su al-imam ahmad ibn hanbal da al-imam tirmidhi da imamun nasa'i radiyallahu anhum dukkaninsu sun ambaci wani sababi na daban ba wannan hadisin ba da ke cewa shine sababin saukar wannan aya ga riwaya da imamu ahmad ya kawo a cikin musnadinsa da isnadi sahih al-imam ahmad bin hanbal ya rawaito da isnadinsa zuwa ga sayyiduna abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma yace aqbalat yahudun إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وسيهودا وسنزوجا أن السماء في سكتشي يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء يا كي أبو القاسم يا كي بابا قاسم زاني بك وستمنوي بجاية فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك za mu maka tambayoyi guda biyar idan ka ba mu amsa su to mun gane kai annabin Allah ne za mu yi imani da kai kuma mu bi ka fa akhadha alaihim ma akhadha isra'ilu ala bani annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi alƙawari daga wajen su irin alƙawarin da kakansu yaqubu alaihi salam shine isra'il ya karba a wajen ƴaƴansa lokacin da suka zo suka ce za su tafi da annabi yusuf alaihi salam ya ce Allahu alama da kulu waki ko ai haka suka ce ko Allahu alama da kulu waki suka ce ma manzan da sama haka suka ce wallahi in ka faɗa mana waɗannan abubuwan guda biyar da za mu tambaye ka game da su to mun rantse maka da Allah irin alkawarin da ƴaƴan annabi Yaqub suka mata wallahi tallahi za mu imani da kai kun je huda ba a cikin tambayoyin da suka yi ba sai mun ambaci sauran ba kissa tana da tsawo sai suka yi masa tambayoyi guda hudu sai suka ce inna ma bake wahidatu to tunda ka ba mu tambayoyi amsoshin tambayoyin mu guda hudu yanzu saura ta karshen ita tafi zafi ita ce tambayar da tafi zafi وهي التي نبايعك إن أخبرتنا بها akan wannan amsa ce idan ka ba mu labarin ta ka ba mu amsar to za mu imani da kai kuma mu maka mubaya me da kai manzon Allah fa innahu laysa min nabiyyin illa lahu illa lahu malakun ya'tihi bil khabar babu wani annabi face yana da mala'ikan da ke kawo mishi labari daga Allah fa akhbirna man sahibuka to ka ba mu labari waye ke kawo maka da wahayi kun ji ita ce tambayar da tafi zafi suka ce kuma in annabi ya ba su labari to za su yi imani da shi sai manzo sun ce jibrilu alaihi salam malaika jibril shine yake kawo mana wahayi qalu sai suka ce jibrilu zaka alladhi yanzilu bil hamdi wal qitali wal azabi aduhu suka ce a a a a jibrilu ai shine mala'ikan da ke zuwa da zancen yaki da kashe-kashe da azaba abokin gaban لو قلت لي كائن الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان أما دا كاتي من ملائكة جبريل كي زوا بك ملائكة ميكائيل كي كامك وحي وانت شيني نزوا دا رحمة شي كي زوا دا سرية كتدسو شي كي زوا دا روان سما تتمي إيماني لك قاجين دسك فأنزل الله عز وجل ابن عباس في في ألا يتوكدع فإنسى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله wannan kissa ta fi wacce kama da tabbas akan cewa ita ce sababin saukar wannan aya yahudawa suka zo suka ma annabi sama tambayoyi guda biyar suka rantse masa da Allah cewa in annabi ya ba su labari ya ba su amsa a game da waɗannan tambayoyin za su guda biyar sun rantse da Allah za su imani da shi suka masa tambayoyi guda huɗu yana ba su amsa tiryan tiryan babu gargada babu tsayawa da suka ji annabi sama ya ba su amfoshin nan hudu sai suka ce saura ɗaya saura ɗaya ita ce ta ƙarshe in ka ba mu amsa ta to za mu imani da kai ce kowane annabi yana da mala'ikan da ke kawo mishi wahayi kai wa ke kawo maka wahayi sai ya ce ai mala'ika jibrilu alaihi salam sai suka ce a'a na ai ba za mu imani da kai ba abokin gaban mu ne shi mun gaji gaba tsakanin mu da shi saboda haka ba mu ba ka kamar yadda ba mu ba shi tunda shi abokin gaban mu ne to kai ma abokin gaban mu ne tunda shine sahibinka tare kuke to ka'ida ita ce habibu aduwika aduwuka ita ce ka'ida ce ko habibu aduwika aduwuka idan wani ya ce yana son masoyin makiyanka to makiyanka ne shi ba eh sun ce kana da wasu masoya sannan kana da wasu makiya akwai habibuka akwai habibu habibika sannan akwai aduwu aduwika habibuka wanda kai tsaye kuke tabaduli kuke musayar soyayya kai da shi masoyinka ne yana son ka kana son shi to wannan shine masoyi aji na farko akwai masoyi aji na biyu shine habibu habibik masoyin masoyinka idan wani ya ce yana son masoyinka to masoyinka sannan na uku shine adu habib adu wa adubik aduwu adubika mai gaba da abokin gabanka kaga yana taya kake wani ne kace ba ka san shi sai shi ma wani ya ce baya san shi to wannan da ya ce baya san wanda kai ma kace ba ka so to ya zama masoyinka a kishiya kuma akwai abokanan gabanka akwai aduwuka akwai habibu aduwika sannan kuma akwai aduwu habibika akwai masoyinka na asali wanda kake son shi yake son ka masoyinka makiyinka kai makiyinka makiyinka wanda kake kin shi yake kin ka sannan kuma akwai makiyin masoyinka kace kana son wani sai wani yace yana kin sa to ya zama makiyinka kana son wani sai yace shi yana kin shi na ukun su kace kana kin wani sai shi kuma wani ya ce yana son shi to shi ma zama abokin gabanka sai suka ce tun da mala'ika jibrilu shi ne sahibin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake zuwa mishi da wahayi to shi mala'ika jibrilu abokin gabansu ne tun da abokin gabansu ne to ba su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su imani da shi ba sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi guda biyu domin ya mai da martani a gare su الإمام فخر الدين الرازي رحمة الله عليه أشين تفسير سيتي هذا النوع أيضا من أنواع قبائل اليهود wannan nau'in yana ɗaya daga cikin miyagun ayyuka na Yahudawa da miyagun halayensu wa munkarati aqwalihim wa af'alihim kuma wannan na ɗaya daga cikin miyagun maganganunsu kuma miyagun ayyukansu ka ce masoyin Allah kana kinsa masoyin Allah madaukaki a cikin mala'ikun Allah kaka babu kamar mala'ika Jibril idan ka ji ana cewa malakun muqarrabu idan an ce malakun muqarrab to ana nufin mala'ika Jibril alaihi salam ce shine shine mala'ikan da kowane mala'ika kusanci da Allah amma Yahudawa saboda rashin ta ido da rashin mutunta Allah da rashin girmama Allah madaukakin sarki sai ya zama ba ruwansu da mala'ika jibrilu alaihi salam ba sa kaunarsa ba sa son shi wai suna gaba da shi kuma suka ce gaban nan tsohuwa ce gajajjiya ce suna nan tare da wannan gaba ibn ashur rahmatullahi alaihi yake cewa wa min ajibi tahaquti i'tiqadi ay al-yahud daga cikin abun mamaki na hudun aqidar yahudawa annahum yuthbituna annahu malakun mursalun min Allah sun fa tabbatar da cewa mala'ika jibrilu manzo ne daga Allah amma wa ma'a zalika yubghiduna kuma su ce suna kin shi akwai haukar da ta kai wannan sun yadda manzon Allah ne shi shi mala'ika jibrilu amma ko ba su yadda da shi wai suna kin sa وهذا من أحب دركات الانعقاد في العق- في العقل والعقيدة ابن عاشور رحمة الله عليه يقول وانا يلا شمكي كتكن سلالة سوى أعبن ديشا في حنك لدى عقيدة كتي كاية دا وانا من دن الله يش الله يأيكوش أما كون سيكا شيخا نكيش وانا أقوي نوعي تقوى أقلوا أسكي أقوي كما نوعي لالة سوى العقيدة ولا شك أن اضطراب العقيدة من أكبر مظاهر انحطاط الأمة قال ابن عاشور يا أجي من ولد رسيل جرمع يشي تبت باب شك للي غوغوة أكيدا متعلي والله لا إلي تشين سببا من يمن يع نغوشي هو أن الأمة دع الأمة دع أكيدا تقسم شيبات دع دع أشكنس دون الأمة الأمة شيء كاتشيا ba wata al'umma da Allah ya halakar da ita sai ta salfaci sai ta samu matsala a aqidarta in ta samu matsala a aqidarta to sai komai na ta lalace sai ya zama ibadarta ta lalace sai ya zama ɗabi'unta sun lalace sai ya zama ba ta da wani abu da za ta daga a ce gashi tana alfahari da shi abu ne mai kyau nata sakamakon lalacewar aqidarta shi yasa wajibi ne al'umma su zama aqidan nan ita ce mafi tsadar abu a wajensu su nemi hanyoyin saninta hanyoyin inganta ta su kudurtacce ta a cikin zuciyarsu sannan kuma al-imam na ashur ya ce li'annahu yunabbi'u an tazafuri ara'ihim 'ala al-khata'i wal awham wannan kuma yana nuna yadda ra'ayoyin yahudawa suka kasance suna gudana ne akan son zuciya da kuskure da kuma rudu haka da yahudawa take so ta ka Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci Allah madaukakin sarki ya saukar da alkhairi a cikin kasar mu Allah madaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu dan uwa mu yawaita mu kasar mu addu'a muna sane da halin da ake ciki a wannan ƙasa na rashin zaman lafiya a wasu yankuna mu musu addu'a mu roki Allah madaukakin sarki mu yi tawassuli da karatukan alqur'anin da muke yi da kuma salloli da za mu rika yi da ibadoji mabambanta na sadakoki da karatun alqur'ani da makamantansu mu yi tawassuli da su mu rika addu'a Allah ya saukar da alkhairi da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu Allah ya kubutar da waɗanda suke cikin damuwa Allah ya bamu damuna mai amfani Allah madaukakin sarki ya mana arziki mai yawa mai amfani Allah ya bamu ilimi mai amfani Allah ya marayuwar mu albarka ya yi mu zuriyar mu albarka ya gafarta mu mutan mu wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh